بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره وبقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الكل لنا بهذا المقدر واستعمتي بنظرة تأتي لنا بالزمن za mu shiga cikin bayanin ce wadda aka yi matabbaciyar magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin mai ya ga Allah da idanun shi kaga kamar ma mun tabbatar ba ma kama ba cewa musalla ba mawarki ba ne ba da ruhi ba ne a'a da jikin shi ne barke ya je ya tsiraki ya tsiraki kuma ta gaba ka tsara gobe allah da tarbiyyar shi ku ya gobe allah wa ta'ala anhu musamman wurin tsiraki sai ka karanci irin waɗannan karance-karance da hadisai da suke ta kaiwa suna komowa kan tabbatar da abin da kai baka ma san ana kardan danni gare shi ba fasare shukul holi ba juna muzahimin wala hadi illa ta kalla duni da na fata da laduna kai ko fa innahu ta tsakara an hadaini kal jabaru da sirrin salatu da sirrin da sirrin wa'adahu amma zamma illin haqqu wa sirrin lahu fa aina kuwan min da wa aina kalimu wa ainihin nabi na da kuma suru haka duk shehu bai ma bari kasa ana wasu gadda ya kawo kula ka abu da wani da ya halta kare kare kawai ya miƙa ba ka ga inda don zuwa maulidi da sauransu ba ka ma tana kuwa ɗan gadda da yi saboda kai ba ka da shakka cikin zuciyarka na gaske cewa ba za Allah ya za ka bincike shi kuma ya ga Allah ya yi shi kuma ba su sanin fasaha da balaga wata ce mutuka da shawar da ya wani su tabbar da wani na cewa ra'arar fahu sai ce haƙƙan a ra'ayi ainin wa suratin wa kullum zuwa haza wa ra'a a wa'ari ce maza Allah su da sulama a wurin mai daji ra'arar fahu ya ga ubangiji shi a ya ga magana sai ce haƙƙan da gaskiyar gaskiyar ƙarshe wato duk wata khilafa a kauli ya gan shi hakan da gaskiya ta gini ya ce bi ainihin wa suratin da bayan ibran shi da kuma surar jikin shi ba da ruhi ba shi ma ta gini ne ya ce wa kullum cewa za ka watsar da dukkan abin da ba wani bawara a wani bayan bayan bayan musan magana akwai ibtida'i akwai talabi akwai inkari ya ba da yi ga balaga abin da yake ci daɗi za ka yi magana da mutum babu wani shakka ba wani zato bai kamata ka mai taki ne mutum ya zo zai magana wallahi tallahi to ƙarya zai faɗa maka ya ɗaure ka da rantsuwa don kanka to mutu ƙarya ne ya za ka faɗi magana farko babu musu ka faɗe ta babu taki babu rantsuwa shi ya ci daɗi to in mutum kaga ya yi maka musu sai kai takiri shi a kalbi ko ko a maganar akwai yiwuwar ya shakka da sai kai mai takiri guda shi ne kalbi to in ko ya ce bai yadda ba ko ko ya ce ashe an ce babban dan musu guda shi ne ashe shi a babban ɗan gidan musu mai bi mai yana yiwuwa sai ƙarya ne idan ka ga mutum ya maka musu to sai kai takiri guda yakin karin da sauki yakin karin na da kauri ka yi biyu in ya haka nan kai uku in ya kara karanci da in ya kara musu ko don su za ka sawa don shi yarda to sai shi ya kawo cewa da arafa sai ce haka da ainihin wasu wurati wa kullum inda suka yi ce wa kullum su wa kullum ka watsar da kullum kan kaddar ta fi'ili ka watsar da kowane kullum dukkan shi duk abin da ba na magana ba kullum zuwa haza duk maganar da ba cewa ba ya ga Allah da ido duk cike shi ka watsar da shi ba na aure to ashe akwai khilafofi da gaddan da yawa shine shehu ya nade su dawai su kawai ya faɗa maka ga natija kai ya ga Allah haqqan bi ayni wa surati wa kullun siwa hada wa ra'a kawai duk wata magana wanda zai ce maka bai ga Allah ba ko kuwa ya gane da mafarki ko kuwa a ruhi ne ya ga Allah ba jiki ne ba ya wasa da su da ya baka natija ga nake Allah ya saka mu shuda da ba ka sani balaga wannan baiti sai ka san waɗannan ilahohin da ke ciki in dai kawai za ka zuga ta to shehu ya kai ta da jojin waya da araba wa haƙƙan bi ainihin wasu wa kullum su wara wara wara da ya kawo ta da jojin waya ashe akwai akwai ilahofi da yawa wanda shi ne shi ka watsar da su kan ma ka wahal da kanka kamar da kan ce amfanin mu karatu wannan dan kai in ka zo wani ya zo maka da wata shubha zai sa maka shakka to in baka san wannan abu da muka yi ba ba za ka iya kare gaskiyar da an rike gare ka ba kawai mutum ne wanda bai ji akwai Allah ba kuna jaya kana so ka tabbatar bai da akwai Allah kana ce mishi kalin lahu da dama bai ji akwai Allah ba ana ce mai kala rasulullah bai dama a fi Allah balle rasulu sai dai ka fita fuska hankali in yana da shi ya ka kafa mai hujjoji da ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala da mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi har ya tukun akwai Allah yadda akwai manzon Allah sannan ka ja mutu ai ba Allah ya yi kaza alqur'ani hadisi manzon Allah ya ce kaza kaga zaka yi fada tura hankali Allah saka mu da alkhairi ya ce wa maru ya kuhu sallallahu alaihi wasallam rabbihi jalla wa azza amma maganar ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ubangiji ne jalla wa azza ya girma ya dauka ko ya buwaya cewa ya gane shi wurin mi'raji ba salafa salafa fiha marigayen malaman mu ma da kirkin da sun yi sabani ciki wadda na ce malami in ya zo da abin da yake zallar kadamuhu to alkamalu lillah ba daidai bane sai ku ka saki jiki kai ta maganar rashin kunya saboda akwai abin da ya dogara da shi ko da bai da karfi shi ga rai yana da karfi ko kuma a ijtihadi ne ko ya kuskure shi da lada ya ce fa an karatu aisha aisha radiyallahu anha aisha radiyallahu anha an ce ta yi musun cewa ya ga Allah ta ce ina ya ga Allah an ka ce wa ta ce حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الحكيم قال سمسكتي حدثنا القاضي يونس بن بكير حدثنا أبو الفضل السكيني حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال سكتي حدثنا عبد الله بن علي حدثنا محمود بن آدم حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة مسروق يأتي عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين هذا رأى محمد ربه أو لم يراد شيء تسكياتي هو من لا أن ياغ أبنجي شيء صلى الله عليه وسلم فقالت تتي لقد أف شعري من باب جهنة جسم تعلم لكي أبيا تعيش سبو كريكتا kan magana ka ce kawai a ce maza Allah ga Allah Allah ce ba a gani ne yanzu ka tambaye ni ta yana tsaba da ka ya ka ta banda gashin jikina لقد كف شعري مما قلت سلام تتي من حدثك بهن ثلاث من حدثك بهن فقد كذب abubuwa guda uku duk wanda ya baka labari da su ƙarya yake yi man haddasa ka duk wanda ya baka labari anna muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu ya ga ubangijin shi garin mu iraki ba karka zaba ƙarya yake daga cikin hukuntun shi kenan sun makala na ta karanta la su dirukul absar ido ba su iya riska ubangiji to idaraki ko da mun ce da haka ne ai idaraki a hangi kwaya hakikan ne a Allah ko lahira ba a ganin wannan amma ganin Allah ya je so ka gan shi haka zai mata da je ka gan shi amma ganin hakika kwalli a Allah shi ne idiraki to ido bai iya ganin hakika ne Allah ko kai yanzu an ganka ai mun sha jin bayanin cewa kai din nan ba kai bane jikka ce an ka zubo ka ce haka na ce ko kai ba a gane me ya hakika ne kai tun halin ka sai dai kai aiki ko da cewa eh wani iri kaza ne saboda yayi kaza ko kamar ka ce ina son ka ni aso zube mai inda wani na yi farin ciki na yi farin ciki wani ka ba haushi na haushi ne sai dai alamu su nuna cewa wannan akwai su wannan akwai fi wannan akwai farin ciki wannan akwai bakin ciki amma ka ga hakika da kuma waɗannan abubuwa su tausayi su duk wannan abu su an kai in an zuba na kwarai kai na kwarai ne in an zuba na banza kai mutum banza ne to ya za a idrakin kai wane ne fa iya to da dai Allah ma da cin in ma mun ɗauki cewa haka ake yi ido bai iya hakikar riska abin da Allah to kuma ana ɗaukar cewa al'amsaru wasu idanu na mahajjubai marasa arziki misali ko kuma da ƙarfinsu bai kai ba ba su iya ganin Allah to Allah bai sa ƙarfin ne da ta sa ƙarfin ya sa makar ba sai ya tashi ba to nan duk an koma shi akwai Allah kaya ce akwai Allah to dan an ce an ga abin da akwai ya karya ciki duk abin da yake saman min ana iya gani ne to dan kaya ce akwai Allah kaya ce ina yadda to manzo Allah ya gan shi sai ka ci karya aka yi sannan wa ya bashi karyan gane shi Allah to mi an fako shi ta ce in su sun ka ce ta ce ta karanta la tudrikul absar al-ayata wa zakara al-hadith ya ambata wannan hadisi ya kashi ya ɗauki maganar da an kace Aisha ta faɗi da haka manzon Allah garai bai ga Allah ba a wurin mi'raji wa qala jama'atun kuma jama'a da yawa sun yi faɗa da kaule Aisha da zance Aisha radiyallahu anha ma'ana sun tafi ga ilmin tattali in ma gaskiya ne وهو المشهور سوى مزالة بيك ألا با شيء الذي مشهور أن يكون مسؤول عبد الله بن مسعود ومثله كما أن رويته إليه أن أبي هريرة أن كشي أبو هريرة شيما ياتي مزالة بيك ألا با أنه قال ياتي آآ ما تبع الفؤاد ما لها أي جبريل ne ya gani ba Allah ba in ji abu hurera kaga ya mara magana aisha in ma ta ce shi ma in ma ya ce inna mara a jibrila ya ga jibrila ne wa kasu leba an an samu sabani da gare shi wasu sun ce abu wani da ba haka yake ba to amma duk cikin su ko wani ba ka iya cewa wai da gangan ya kawo magana da ba ita ba ce bai yi ba saboda adili ne malami ne shugaba ne ana aiki da maganin shi وقال من كار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين لا تدركوا الأبصار سنك في الدنيا kuma larabci ya ce a ce haka ido ba su iya ganin Allah a duniya ai lafira wuju yau da nazira ila rabbiha nazira ko don tashi kiyama za a ga Allah ya ce kamar da kuwa ganin wata daren goma sha biyar ba wanda zai sha makamci wani da sanan Allah da kuma a wani hadisi aka ce gwargwadon kusantar ka Allah a duniya gwargwadon ganin ka gare shi wanda bai tuna Allah sai wani hamsin salawatu duk lokaci zai ga Allah amma kamar arifi wanda Allah bai rabu da zuciya ta shi bai Allah bai hukuma gare shi to duniya ba su kura ba sai lahira cikin aljanna to shine yace na akwai kaddarta fi duniya kuma jama'a da yawa daga cikin malaman hadisi da mutihai da masu ilmin kalami sun tafi akan wannan maganar cewa wa wa kalin jin kare hada wuce na yau zai cikin duniya wasu daga cikin malaman hadisi da mutihai da masu ilmin kalami sun tafi akan musun wannan cewa manzala ya ga Allah da kuma hannuwar ganin Allah amma duniya a duniya to shi da ya ce rai da mai rai in ba an ji wata duniyar da Allah na can ba na duniya ba ne an wuce al'arci an wuce musa an wuce to wa وعن ابن عباس أن كربوك أبو ابن عباس رضي الله عنهما يجي أنه رآه هذا حدث أن للتأكيد يجي حقيقة والله الله يا الله بعينيه ko da ainihi da kwayar idon shi wannan dai ba ta zuciya ba kaga ya dogara da hadisin da ya ce wala kadar ra'aytu rabbi bi ainihi ra'ati idan da Allah ka na ga Allah da idanun da biyu na na kaina ba da zuciya ta ba shine Allah ibn Abbas yace annahu ra'ahu bi aini warawa asawun adu asawu ya rubuta daga Allah ibn Abbas annahu ra'ahu bi kalbi kai kuma shi ko yace a'a ai da yace ra'ahu bai ce bi ainihi ba bi kalbi yace wa an abi al-ali annahu ra'ahu yace ya gaishe bi ru'adihi da zuciya ta inji Abdullah ibn Abbas marratayn hasu dole ganin Allah amma da zuciya ta kaga kalbu da fu'adu ba hukuda bane a halayen zuciya wani akwai kalbu akwai fu'adu wanda kalbu da shi haka an dafa da umara a rasar ilam ne abbas na rafiya da umar a cikin abdullahi bin umar ya aika wa ma abdullahi bin abbas da su'aluhu yana tambaye shi hal ra'a muhammadu na rabba ko annabi muhammadu sallallahu alaihi ya ga ubangiji shi faqala yace na'am eh ya ga ubangiji ونشعر عنه mafi bayyana da gare shi annahu raka rabbahu bi ainihi shi ibn abbas abu da ya shara cewa manzon Allah ya ga Allah da kwaye idon shi ba da kalbu ba ba da fu'alu ba ba da wani abu ruwai zalika anhu min dun an ruwaito wannan magana daga wala ibn abbas da hanyoyi da yawa wa qala ibn abbas ya ce inna allah ta'ala khassa musa bil kalam wa ibrahim bil hulla wa muhammadan bil ru'ya allah ta'ala ya keɓanci annabi musa da magana da shi ta kuwan aka magana da shi na an ce an gane sai ba wani abu ban mamaki ba abin da yake wai mustahili gare shi abu ne jari to mutum wata abin da yake ya halatta yana yi ba sai ka ce kuma ƙarya yake yi ya ce bance annabi ibrahim da badatantaka ya ce bance annabi muhammadu alaihi salam da ru'yati da gani ne shi ya ƙarin daraja ne a kansu sallallahu alaihi wasallam wa hujjatu hujja ce qawluhu ta'ala zance Allah da yace ba ka zaba fu'adu ma ra'a zuciya ba ta karanta abin da ya gani ba abu tawaduna wa alama yara kuna jayayya da shi akan abin da yake gani wala kada ra'ahu nazzatul kuna ko ba ma wannan kawai ya fara ganin Allah ba ya taba gane shi wani lokaci ba wannan alal mawudi ila yace an ce inna Allah ta'ala Allah ta'ala kasama kalamahu ya raba magana shi wa ruqyatahu da gani ne bayin Musa wa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sai ya raba biyu yabba annabi musa magana yabba annabi muhammadu gani sallallahu alaihi wa sallam farahu muhammadu annabi muhammadu ya ga allah marratai na so biyu wa kallama musa musa magana da allah marratai so wa haka abu fatih razi wa abu yasi samra kandi al-hikayata ya haka to hikaya an ka'abi warawa عبد الله بن الحارث آلي اجتمع ابن عباس وكعب عبد الله بن عباس كعب صهر فقال ابن عباس ابن عباس يتي أما نحن بنو هاشم قولي بنو هاشم فنقول منا تيوا إن محمدا قد عرفه مرتين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله أبنجي حرسوا بيو fakabbara ka'abu sai ka'abu ya fara kabbara hatta jawo zuwa har zuwa su suka amsa amsa abu na ɗaga kabbara da yi wa ƙala ya ce inna allaha in ji ka'abu ya ce allah ka sama rubuta da kuwa kalamu bai na muhammadu da musa allah ya raba gani ne da magana sai tsakanin da muhammadu da musa alaihi wasu wasalam wa kallamahu Musa Musa ya samu ya magana da Allah wa rahahu Muhammadun Annabi Muhammadu ya gane amma dai ce bi kalbi nan matsala ne ya gane shi bi kalbi da zuciya warawa sharikun sharik ya warwa ya an abi dar radiyallahu anhu bi da su haya kada shi ko ce ra'a sallallahu alaihi rabbahu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi rabbahu maza Allah ya ga ubangiji shi kaga nan kamar da muke za ka wata magana akwai sakon mai magana akwai fahimtar mai jin magana wanda ka jin magana akwai tashin fahimta da zai idan zai ba da labarin ka kaɗan ne wanda zai tsaya wani haruffan da kawai bai shigar da fahimta ɗaya ba ciki kuma ba zai ci a wannan ne ci ba ya ce annabi lislam ya ga ubangiji ne sai wani ya ce da zuciya ce wani ya ce da ido haka daga ida sako nan za a samu islama wani lokaci wa ka samra kandi an muhammad ibn ka'ab al-qurazi wa rahi ibn anas annan nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila yace wai ya roƙo daga rabi ibn anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an tambaye shi hada ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka kale yace eh ra'aitu bi fuadi walam arahu bi aini na ga dai da zuciyata ban ga shi da kwakido na ba to kaga da babu wata magana ga wannan hadisin da ba za su tsaya wata khilafa to amma su da suka tsaya khilafa akwai abubuwan da su gani wanda kila kai ba ga su ba warwa malikun lo yuhamir an mu'adin alin nabi sallallahu alaihi wasallam alin shi ko ya rodo manzo Allah ya ce ra'aytu rabbi na ga ubangiji na wadda kara kalimatar sai ya ambaci wata kalma makala sai ya ce shi ubangiji ya ce ya muhammadu fi ma ya fi mu da madawar ala a hadisi hadisi a sarari cikin mi a kan mi almaru ala ke ce jayayya suna kusurwa tsakanin su wa ka abu da zaki an hasana ya ce hasan kana ya hada billahi shi in ya zo ma yana rantsewa da Allah ya ce da kadara Muhammadun Rabbu ya rantse da Allah masu Allah ya ga Ubangiji da yawon da ya dace. Wa haka abu abu umara a salaman kini an yi kira mata. Wa haka ba mu mutakallimi na hadar mazhab a nibin mas'ud wasu daga cikin ashabu al-kalam al-kalam sun rawaito wannan magana da wannan mazhaba daga Abdullahi ibn Mas'ud. وكان الاجتهاد أن مروان يأتي مروان يتخلى عن أبا هريرة يأتي أبا هريرة قال هل رأى محمد ربه قوم الله ألا يا أبني بني فقال يأتي نعم تقال أروتك أبو هريرة بجيشبا تقال كما أروتك لياتي يا بيش يا لك جريك كي أنت وندي ودا مكو وندي ودا مش مدلع يا باك hukunci ko kai ka ko kakka yadda ya ga ubangiji ne tsara na ya ce yi ba tsara na wa ƙalar na tsashi wani ahmadan ne hankali an da ƙalar ce ahmadu da hankali ya ce ana a ƙuri bi hadisi ne abbasi bi aini ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu har sai da an washi da yayi shi ma ibnu abbas an ruwaito zai magana cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu sai numfashi na ya yake saboda maganan ba kala daga nan buga za shi in ba a samu da ya ce ni ina faɗi ne da hadisi ina aiki da hadisi abdullahi abbas ya gan shi bi ainihi da kwayar idon shi ra'ahu ya gan shi ra'ahu ya gan shi ra'ahu ya gan shi ra'ahu a can kaɗa a nafaso har numfashi ne yake ya'ani nafasa a hamada numfashi a hamadun na hamada amma kuma da nace akwai wanda ya ruwa ko ibnu abbas in zai wani shi ma haka yake wani ra'a ra'a ra'a sai numfashi ne yayi fa kana abu mara kana hamdun da hanbali makaji wata an ruwaito ga hamdun da hanbali an kace in ji abu umar ya ce ra'ahu bi kalbi ya ganshi da zuciya sai wajen muna ana kawalin yin yadda yi da duniya bil ya ji tsoron ya ce manzo Allah ko wani ya ga Allah a duniya da ido saboda la tudrikul absar da haka sai ya ji tsoron ya ce haka nan sai ya ce bi kalbi wa qala sa'id ibn jubair la aqulu ra'ahu yace to ni dai ka ban cewa ya gani shi wala lam yara hukum ban cewa bai gan shi ba ba a huta ba Allahu alam ko yanzu in ka zo ka samu wasu masu da ta gona ba ta sha ba ta tafi da za a taru ne in aka kulla gadama manzo Allah bai ga Allah ba ya ga Allah shin kai in an ce ya gan shi bai cuce ka in an ce bai gan shi ba bai da cuce ka an dai irari an yi irari an karɓo sallah to Allah tsare mu da sallah ta bi da Allah ba shi kenan kamar wurin cewa Allah na sama al'arshi ce shi wa in yana al'arshi zuwa da kai ku gaisa to in an ce yana al'arshi me zai kare ka in an ce bai al'arshi me zai rage ka da haka irin wannan kawai ibtila fitna neman fitina da haka nan kar ka shiga su da irin wannan kawai ka rike abin da yake mabayyani ka bauta wa Allah da shi ya ishe ka wanda ya kirba ya taba tuni shi da Allah da Allah shi da hakan hakimi ne yace ni sai dun duzo ni dai ban cewa ya gane ko ban cewa bai gani bai gan shi ba wa ka da ku ba ki ta ruwa ayat an ya saba ni cikin tawilin ayat annabi da abbasin aka ko cikin tawilin nan da zabi daga Allah ibn Abbas wa ikramata والحسن وابن مسعود وفي عن ابن عباس وعكرمة ابن عباس وعكرمة أكبر da سنشي رآه بقلبي يا غني بسنشي ما kuma gashi da ainihin kuma ya zo an same shi gare su kuma wa anil hasani wa ibn mas'ud hatta a'a ra'a jibril ai jibril ne gani ba Allah ya gani ba wa aka abdullahi ibn ahmad ibn hanbali an abihi hadda wuka da ya ce ra'ahu ya gane shi wa alimin ya sa'in fi kawai da ala alam da shara laka sadara ashe ba mu yalwata ma kirjinka ba kala ya ce ai ma'anar shara'a sadarkunna kala ya ce shara'a sadarahu lirrubiyati ya yalwata kirjin shi saboda ya samu damar ganin allah subhanahu wa ta'ala wa shara'a sadarahu sha'a ya lokacin da jihar mai musa shi kolin kalam zai ya samu damar magana da Allah duk da su abu da wanda yake jihari to ya an faɗa wanda yake ya halatta yana yiwa kan ka tsaya ba musu وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رضي الله عنه وجماعة من أصحابه سكتي إنه ماذا أنا رأى الله تعالى يا الله تعالى ببصره da idon shi waɗanda dai faɗa bala wa'ainai ra'atihi da idanu ne biyu na kai ne kuma da aka rubuto hadisi ba wa kana yace kullu ayatin utiha nabiyyun min al-anbiya alayhi salam wa qad utiya mislaha nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ayatin ko wata aya utiha nabiyyan min al-anbiya wanda an kafa wani annabi daga annabawa farkuti misla nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba manzon Allah annabi irin ta dukan su amma kuma akwai abin da an ba shi wanda ba ba su mina ne ganin Allah da ido wa qussa ai kebance shi min bayyane tsakanin annabawa bi tafdilin rubuci bi ikon darajar samun ganin Allah idan an ce manzo Allah ya yi su da ganin Allah bi adda mamaki ba mamaki ko wa kafa ba azu mashayikh ina fi hada amma su shehu namu sun tsaya kamar wacce da yace ni dai ban cewa an yi ban cewa ba yi ba fi hada wa kana yace abin da ya kawo sabani kuma ya sani ban cewa komai amma na tsaya da Allahu alam shi laisa alaihi dalilun wadi'un babu dalili wajibi cewa ya ga Allah da irin shi ko bai ga Allah da irin shi ba ya ga Allah da zuciya ko bai gani duk babu dalili wajibi da akwai da ba samu sabani ba yace amma dai walakin rage ganin Allah da ido ga manzon Allah sallallahu alaihi ko ga wani ba jaizun an yakuna halal ne ya zama to amma ni ban cewa ya zama ko bai zama ba shi ko shi yace ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin wa kullun siwa hadha wa ra'a wa ra'a kawai da wannan kai la saka bi da صلاة الفاتح صلاة الفاتح الحمد لله